أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكبلان على سيد الأنام محمدا الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi 28 da watan biyar watan jumadin ula hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 2446 wanda ya yi daidai da talatin da watan 11 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta cibitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. Wannan wannan kuma shi darasi na 62 a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako. A satin da gabata mun kai karshen kitabun libas yau za mu tashi kitabun jihad. wala Allah ya zamanto shi ne darasin ƙarshe ko kuma sati mai dawa in Allah ya gaddara kasantuwar akwai kusan hadisi talatin ko ishirin nawa darasi na sittin da da uku to darasi na sittin da uku ba darasi na sittin da uku to wala Allah ya zamanto darasin karshe ko kuma darasin kusan karshe in Allah ya kaddara Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu kitabul jihadi injimalan malace littafin da yake bayani akan jihadi idan aka ce jihadi da larabci ana nihin al-mashaqqa wahala daga jahada in jahidu jihadan aw mujahadatan maslaf kenan a ce jahadtu jihadin ai balagtu mashaqqa na kai matuƙa cikin wahala amma a shari'a in aka ce aljihadu to ana nufin shine mutum ya bayar da kokarin sa wajen yakar kafare da makiya Allah da kuma azzalimai jihadi ba dole sai kafare kade ake yaka ba a'a hatta daga cikin musulman da suka suke zalunci ana iya yakar su haka kuma masu fashi da makami ba sa musu idanu ake ba ana kallon su ana yakar su to jihadin nan kuma kashi biyu ne ko ya zama to ta hanyar takobi ko ya zama ta hanyar karantarwa jihadi na musulunci da ake ɗauka takobi yana kasantuwa ne ƙarƙashin jagora musulmi na duniya shugaba shi ke tsarawa ya ba da dama ni da kai ba za mu taruwa da fata fahimtar mu ce za mu ji jihadi waye shugabanku akwai bukatar a samu shugaba na masu imani akwai amirul mu'minin akwai ka'idodi kafin a tafi jihadi sannan kuma shi jihadin nan fardu kifaya ne idza qama bihi al-ba'd saqat anil baqi idan idan wasu suka yi to wasu ba sai sun fita ba amma akwai wurare guda uku inji malamai akwai wurare guda wanda wajibi ne fardu ainin ne da kowa yake jihadi yanayi na farin idan aka ce ga lura guda biyu sun haɗu na musulmi da kafirai to kuma sai ya zama to kana nan wannan wurin da aka haɗu to a wannan wurin babu zancen ka ce ka juyo kai kana cikin usulki babu usulki ko fahimta kafirai suka kawo atak kuma kai kana a gurin da aka kawo hari to ba za ka ce ba a'a kai ma'azo ne uzuri gare ka ya zan wajibi kai ma ka tashi ayi da kai wajibi fardu aini ne tserewa a nan na cikin alkaba'ir ko ya cikin al-mubiqat abinda ke halakar da mutum Allah ya kare wa kare daka idan abukane guda biyu na abukanen yaki an fita yakin aka hadu dole sai kai abu na uku kuna cikin gari sai a zo a kewaye ku a sa muku takunkumi kafirai sun zo da niyyar yatar ku to sai maza su fita yaki sai ka ce a'a kai kai uzuri gari ka ba wani uzuri an kama garin ku yaki dole ka tashi kai difa'i ka kasar ku kare kasa addini ne kuma wajibi ne mutum ya kare kasa ta wajibi ne hori na uku shine idan shugaba ya ce kowa ya fita bai ba ya wa kowa ba to wajibi kowa ya fita shi sa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum إذا قيل لكم فدوا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة kaga kuskure ne a ce ga jihadi ka zauna Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to kuma jihadi wasu wasu cewa jihadi akwai jihadi wanda ba na takobi ba shi kuma jihadi wanda ba takobi kamar haka yake na farin mujahadatul nafsi ka iya yaƙi da kanka akan barin abin da yake sabon Allah to yanzu ma shi ne babban jihadi da kuma ta kowa yi kai ka hana wa kanka sabon Allah shi ne babban jihadi da kuma ta kowa yi Allah ce alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaytum wannan mujahadatu nafsi wajibi ne dole ne abu na biyu wa shaytan wajibi ne mutum ya kuma ma yayi jihadi tsakaninsa da shidan ka kare kanka da wasu wasi da fiska da rudu da shidan abu na kuma fasikai shine ka raba tafiya da duk wanda ke fasiki kai jihadi to me ake cewa jihadun nafs in jima da suka ce jihadun nafs shine ta'limu umuri umuri din ta'limu umuri din ka karanci addini to kai kai mujahadar rayuwarka dan a addini zaka gano abin da yake da kyau da abin da bai da baya da kyau sannan kuma bayan ka gano sun ba ala al'amali biha sannan kuma ka yi aiki da abin da ka sani sai abu na uku sannan kuma ta'alimuha kuma ka koyar da ita ka sani ka yi aiki ka karantar in kai wannan kayi mujahadatun nafsi shi kuma mujahadatu shaytan shi duk abin da yake maka wasu wasi ka tunkuɗe shi na rayuwar duniya da sauransu ina fata mun fahimta amma abin da shafi jihadi ga jihadi ga na na abin da na fasikai to shi mutum zai iya shi da hannu ko kuma ta hanyar wa'azi ko kuma ta hanyar ka kyamaci abin gaba ɗaya a zuciyarka su kuma kafirai ko a zari takobi a je a gubza da su ko kuma ta hanyar wa'azi a musu wa'azi su gano kuma ta hanyar a ba su dukiya ana ja musu ana jihadi ta hanyar ba dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to kuma musulunci ya tsara yanayin da ake yaki wallahi har yadda ake fita yaki sai da aka tsara ya za a je a gwamza da abokanan gaba sai da addini ya karantar da mu matakai yadda kamata mu fi kuma waye kamata a kashe waye kamata ba za a kashe duk musulunci ya bayani wanda za mu zo mu kai za mu zo da bayanai akan daga cikin abin da abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda lokacin da ya tura yazid dan abi sufyan da ya tura shi a matsayin jagora sai ce ababe guda goma kakkayi su wanda imamu malik ya kawo hadisin na fari in aka je jihadi ba aka shamata in aka je jihadi ko da kafira ce ba za ka kashe ta ba su wa'annan matan Allah ya ba su dama ba za a kashe su ba karamin yaro da bai balaga ba duk yaron da bai kai munzalin balaga ba a kashe shi na uku tsohon da tsufa yawa shekaru suka wa aiki duk tsohon da shekaru suka masa aiki ba a kashe sa sannan kuma itaciya da take da iya ɗaiɗiya ba a sare ta gida mazauni ba a rushe shi timaki da akuyi ba aka kashe su ina fata mu fahimta tumakin da aka iske kuka iske ba za a kashe ba sannan kuma haka raƙumma ba ba za a kashe su ba itan dabiru ba za a sare shi ba a tafiyar da shi ba za a bunnan ba duka wa'annan ababen an hana a cikin a cikin a cikin yaki kamar da Abu Bakar Siddiq ya ya umarci daga cikin sahabbansa mala yace al hadithu thamin wa tis'una ba'da 300 hadisi na 398 an Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhu daga wani sahabi da ake cewa Abdullah dan Abi Aufa Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullah tabbas banzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ayyamihi allati laqiya fiha al'adu a kwanakin da ma'aikin Allah ya hadu da abokan gaba makiya kafirai intazara a lokacin da annabi ya fita yaki ma'aikin Allah ya ɗan kira hatta malati shamsi har sai da rana ta karkata kama fihim sai manzon Allah ya tashi da face su kun ga dibara ta yaki in dai zaka kai yaki to ku jira rana ta karkata saboda kan a shiga cikin cikin rana zai zama to akwai damuwa wasu bayin Allah fa kala sai annabin Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al'adui in kuna zama lafiya lau kuna zaune kalau kada ku yi fatar Allah shi kawo yaki kada ku yi fatar Allah shi kawo yaki la tatamannu liqa al'adui kada ku yi fatar haduwa da maki kada ka yi fatar ka hadu da maki sharrin maki ka roki Allah ya kare ka da shi sai ce was'alullaha al'afiya ku roki Allah rangwame Allah ya rangwanta muku ya tausaya muku ku roki Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali kaga musulunci bai karantar da yaki ba da ruwa take sa ai yaki masu cewa wai ana lafiya da musulunci ana jihadi jihadist sai a ce dukkan zaliban ki su sunne jihadist wannan ƙarya ne su san da musulman ƙarya ne ba musulmai bane musulunci bai karantar da yaki ba abinda musulunci ya karantar shi ne zaman lafiya ya za ka gano cewa musulunci bai karantar da yaƙi ba a shekara goma sha sha hudu aka yi ana addini ba a yaƙi ba sai a shekara ta biyu shekarar da aka fallanta watan ramadana lokacin allah ya musulmi izini su su yaƙi shekara goma sha hudu aka yi baya ba a ba taɓa yaƙi ba ko kyashe ba a kashe ba musulunci abinda ake kira mutane shi ne su san waye allah su san addini ina fatar mu fahimta to kaga ashe musulunci ba yaki bane sannan kuma baya cikin rukunin musulunci ma aiko guda biyar tun baya ciki sallah da kalmar shahada guda biyu sallah azumi zakka aikin haji sune rukunin musulunci baya cikin imani da rukunin imani guda shida imani da Allah da manzannin Allah da littafin Allah da ran tashin karshe ran tashin kiyama da kuma qaddara ta alkhair ta shari da wanne ne ta mai eh imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littafan Allah imani da mala'ikun Allah imani da inin alkiyama da imani da kaddara ta alkhairi baya cikin su ashe kaga inda wani gimshiki ne to da an sanya shi zaman to kowa ya tanki amma inda darura ake yi sai ce was'alullah al'afiya ku roki Allah zaman lafiya wallahi ba abin da yake zaman lafiya dan in ana in ba a zaman lafiyar ba sallama gagara take yi cikin dardar ake yi ina fatar mun fahimta sai ce amma fa idza laqitumuhum idan har Allah ya kaddara kun hadu kaddara ta Allah ta fadu kun hadu da abukan gaba to fasbiru ku yi hakuri eh fasbiru shine kishirin cin nasarar a duniya babban makami na cin nasara a kowane al'amari na rayuwa shine hakuri duk duniya ba abin da za ka yi a duniya ba kai haƙuri ba wallahi in har kana son ka ci nasara ba amma duk abin da kake so ka kai da cin nasara gare sa a rayuwa to sai ka haƙura ba abin da yake zamuwa haka kai tsaye yanzu duk mai kuɗin da ka tsaya ka tambaya wallahi zai baka labari irin wahalar da ya sha irin dako da wacece da wacece da menene wanda ya yi a rayuwa in ka tambaye malami sai baka labarin irin ya wace ya wace da ya tayi wajen karatu irin yadda ya zauna da yiwa irin yadda ya kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk wanda ka ce ka tambaye shugaban kasa kafin ya zo shi sai zama ga irin wahala da yayi ya bi mataki kaza yayi zama kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba abun ta ake yi ba ai hakuri ba a rayuwa Allah ya kara mana hakuri yace fa idza laqitumuhum in kuka da abokan gaba to fasbiru ku hakura ku yi hakuri wa'lamu ku sani anna aljannata tahta zilali suyufi cewa fa aljannar Allah ana samun ta ta hanyar unar takubba ma'ana ta hanyar gwabza ana samun aljanna fa a cikin jihadi sace sun maqala sai manzon Allah yace sun maqala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa Allahumma munzil alkitabi ya Allah wanda yake sabkar da littafi wanda ya sabkar da littafi cewa da alqur'ani daga sama kenan ko wa mujriyas sahabi ya wanda yake kada giragizai ya kada su yake tafiyar da su ko aikin waye aikin Allah ne ba wani ba wani minister da environment da yake kula da wannan abu aikin Allah ne tafiyar da girgiji wa hazimal ahzab kuma wanda yake roshi rundunoni ihzumuhum ya Allah ka roshe su ka tarwatsa su wansurna alaihim Allah ka babu nasara a gare su akan su kaga irin abin da manzon Allah yayi addu'a wannan na karantar da mu wannan hadisi na karantar da mu ababe kamar haka a wani fari shi ne dukkanin al'amari na rayuwa shi na da bukatar shi na da mu'amala da lokaci ka san wani lokaci kamata ka yi shi duk abu na rayuwa to ka san a wani lokaci kamata ka yi wannan abun haraka ta lokaci ya siyon da ita abu ce mai muhimmanci a rayuwa ka kula da lokaci akwai abun da da safe zai fi wani abu kuma da yamma da marci zai fi wani abu kuma sai da dare to ka lura da abin da za ka yi wanne ne lokacin da ya dace da yin wannan abu kuma ga manzon Allah sallallahu ya dibi lokacin da ya dace wa al'umma ta fita wajen yaki saboda tausaya wa al'ummarsa abu na biyu makaruhi ne mutum ya ta fatar Allah ya kawo yaki a'a ba a fatar yaki saboda baka san irin abin da zai faru ba eh baka san meye ƙarshen al'amarin ba kuma fatan a hita ayyaki fatan yakin wani abu ne na jiji da kai da kai jiji da kai yana jayo jiji da kai kana ganin kamar kai ka isa ka abin da ne to shi kuma Allah baya san mutane masu jiji da kai da alfahari kuma shi kuma jiji da kai yana kawo roshe al'amari na rayuwa duk wanda yake son ya ya tarwatse rasu tarwatse to kan ya jiji da kai a rayuwa Allah baya bari masu ji da kai sannan kuma rukun Allah subhanahu wataala al'afiya Allah ya kawo saukin al'amari ya kawo lafiya zaman lafiya ya hada dukkanin wani abu na al'afiya afiyatul dini wa duniya wal abdan ya halin abu guda uku lafiya ta addini a samu ayi addini da kyawu abota wa Allah yadda ya kamata da kuma lafiya ta duniya da kuma lafiya ta ta jiki kuma wannan yana ƙara cewa jihadi ana samun aljanna ta wannan bangaren cewa duk wanda ya mutu a wajen yaki in har da imani a zuciyarsa to yayi mutuwar shahada sannan kuma ana nuna cewa ba dan annabi adam sai ka zame hakuri a duniya musamman a lokacin haduwa da makiya akwai bukatar sabati ka tabbata ka jure kuma wannan ba ba dole ba sai wajen yaki haraka hatta neman kuɗi malam sai ka zame hakuri da juriya wani kilin ne zai faɗa maka maganar ba ta kamata ya gaya maka ba haka ne a karatu ɗalibin ka zai gaya maka abin da bai kamata ya gaya maka kuma ka haƙura ko malam ya gaya maka abin da bai kamata ya gaya maka kuma ka haƙura to akwai musamman ma idan Allah ya maka fatahi na rayuwa ta majali guda uku ko ya zamanto ilimi ko mulki ko kuɗi to kana da buƙatar ka zama haƙuri kai kamata kai haƙuri da mutane ba su kamata su yi haƙuri da kai ba in Allah ya baka abu uku to kai ya kamata ka haƙuri da mutane ba sai kamata su yi haƙuri da kai ba idan Allah ya baka kar ilimi to akwai buƙatar kai haƙuri da wanda suke tare da kai idan Allah ya baka kuɗi akwai buƙatar kai haƙuri tare da suke tare da kai idan Allah ya baka mulki kai haƙuri da suke tare da kai sau da kake kallon mutane su ba ka suke kallon ka ba yadda kake kallon mutanen wallahi ba haka suke kallon ka ba wasu mutanen da kawai aka yi a ta rayuwa a rabu lafiya ina fatan ku fahimta ba san kuna fatan irin hausar ba wasu mutanen a yi rayuwar da a rabu lafiya ba san ku fahimta ba sharri na rayuwa sharri da makirce makirce sai ka haɗa su ƙalubale ne ba sa kilguwa amma in kai haƙuri to daman Allah yana tare da masu haƙuri haka Allah ya ce kuke haƙuri la yadurukum kaidukum shay'a in kuke haƙuri duk makircin da za a kulla maka baya yi lokacin da Allah ya baka karatu to dole sai kai haƙuri da mutane guda uku mutanen farin sai kai haƙuri da da ƴan uwanka ɗaliban ilimi malamai ku za na faɗa idan Allah ya baka karatu mutanen farko da zaka fa zaka fara kalu za su fara kalu balanta ka a duniya su ne ba da mai daliban ilimi ɗan uwanka to akwai buƙatar ka haƙura ka jure musamman idan Allah ya baka shuhura to hasada da kiyayya da keta da gilli za ta bayyana to kuma a wannan lokacin sai ka tashi da azkar da kiyamul layli da azumin nafila da Allah ya kare ka mutane na biyu da za ka mata ka haɓar da su su ne awam ga magarin al'umma wani ba sai karatu ba sai ka yi haƙuri da su wannan fa zai kira ka ƙarfe biyu na dare tambaya ce gani sun yi rikici da mata ta ya suke ta a ƙarfe biyu na dare zai kira ka wannan ma hukumin dare ba zai yi biftinka zai shi ke da tambaya ba amma zai bikin biftinka ba zai iya sa kuɗi ya kira ka yi maka tambayar ba sai maka flashi kai ka kira shi don yi maka tambaya kun bayyanta kaga abuwa bukatar sai ka yi haƙuri da irin wa'in mutanen to kuma sai ka yi haƙuri da masu iya da masu mulki don akwai fitina a wannan ɓangaren Allah ya rufa mana asiri da haka abu na ƙarshe shi ne duk abin da za ka yi a duniya kakka yi da baka yi addu'a ba a ciki duk abin da za ka yi to ka dinga roƙon Allah alkhairinsa was'al Allah al'afiya ga annabi ya ce Allahumma ya Allahu munzil kitabi wa mujri as-sahabi wa hazim al hazim al-ahzabi ihzumhum wansurna alaihim kuma ana son wajen addu'ar khairati Allah ya Allah wanda ya sabkar da littafi wanda yake tafiyar da girgije wanda yake roshe rundunar makiya Allah ka rosa su Allah ka tabbake mu akan su to akwai bukatar ka iya salan addu'a da zaka roki Allah subhanahu wataala akai Allah ya samu wani lafiya الحديث التاسع وتسعون بعد ثلاثمائة حديث الذي يقول تسعين ترى عن سهل بن سعد رضي الله عنه دقى سهل بن سعد أن لا يقار مسير له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يكن الله إذا جيوه ribatu ribatu yawmi fi sabilillahi tsarin gadin dukiyar ko kuma gadin iyakar musulmi kai gadin iyakar musulmi ai musa iyaka ko to mutun yayi gadin iyaka ta musulmi na wuni daya kai shi dan Allah ka je bakin daji dan ka tsare musulmi daga sharrin makiyar za su shigo su da dukiyarsu da bayansu da ayansu khairun min ad-dunya wa ma 'alayha yafi abinda zaka samu wajen Allah na lada yafi abinda ke cikin duniya yafi duniyar kanta da abinda ke kanta yafi duniya gaba daya da abinda ke cikin ta ka tsaya wuni guda kacal dan kare musulmi da dukiyarsu ladar da Allah zai baka yafi abinda duniyar gaba daya da abinda ke kan duniya duka sai ce wa mawdu'u sauti ahadukum fil jannati min al jannati khairun min ad dunya wa ma 'alayha wa mawdu'u sauti as-saut shine bulala wurin da za a buki ɗaya daga cikin ku da bulala a kansa matsayin sa a cikin aljanna matsayin bulalar ɗaya daga cikin ku a cikin aljanna to khairun min ad dunya wa ma 'alayha yafi duniya da abin da ke cikin ta ba ma takobi ba a ba takobi ba zafin bugun da za a yi maka bulala dan Allah to ya fi duniya abinda za ka samu a aljanna wurin da Allah zai sauke ka ya fi duniya da abinda ke cikinta ka san dai bulala ta bagi mutum ba wani wuri ba da take jago to sakamakon wannan dagon to wurin da Allah zai bai mutum cikin aljanna wuri ne mai dimbin girma sai yake cewa war rauhatu yaruhu al abd fi sabilillahi aw al ghadwatu sammako da mutun zashi da kuma yammaci da mutun zashi daga ci ar rauhatu shine yammaci yammaci da mutun zashi a cikin hanyar Allah da kuma sammako da mutun zashi a cikin hanyar Allah khairun min ad-dunya wa ma wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikinta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana, mutum ya yi sammako don wani abu na Allah subhanahu wa ta'ala ko wajen wa'azi ko karantarwa ko ilmantarwa, ka tafi don Allah subhanahu wa ta'ala. To, abin da za ka samu a wajen Allah ya fi duniya da abin da ke cikinta. Ina fatar mun fahimta. Wannan yana cewa mutum ya zage don su yi aikin alkhairi. Eh, Allah ya sa mu dace. a wannan hadisi ma'aikin Allah na nuna mahimmanci da kuma falalar tsare dukiyar musulmi da mi da rayukansu saboda daga cikin abin da musulci ke kira akai to akwai akwai tsare rayuwa wajibi ne sannan kuma ana nuna cewa ashe duniya duniya ba wata abu bace duniya kaskantacciya ce in akwatanta da rayuwa ta lahira a ce matsayin matsayin matsayin bulalar matsayin bulala inda za a dora bulalar a ce ya fi duniya da abin da cikin kashi kasan duniya ba wata abu ce ba wata abu ce ba sannan kuma yana falalar jihadi jihadi nan ta tafiya karantarwa ko ko ta yaki yanzu ba a jihadin ta kubi abin da ya kamata malamai su mai da hankali a kai shine tashi a shiga cikin ƙauyuka a karantar da mutane addini anan nake jin hankalin kaina a matsayin ɗalibin ilimi da ƴan uwa abokanan ɗalibai ɗaliban ilimi da kuma malamai da duka ba ɗin mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani malami da shi kawai wa'azi ne tiktok ne kawai ɗora kamera shi ke ɗora maka ne kamera ya wa'azi cikin tiktok kawai shi kenan ga mutane cikin ƙauye ba su iya sallah ba ba su iya arwalla ba ba su iya wankan jinama ba ba iya wankan gawa ba ba wani abu da aka iya na ibada kuma ya dawo cikin gari ya zauna sai alfahari da kiji da kai wannan kuskure ne akwai buƙatar malamai su dinga shiga ƙauye kuma kaka jira wai sai alhaji ya ɗauke wani ka san abin da ya lalata malamai da ɗaliban ilimi kullum jira ake wani sai wani mai kuɗi ya ɗauke wani da'awa kuma ba wani malamin da wuri mai kuɗi ke da gidan shi wa babu malamin da ake da gidan shi ake ci da mai iyali shi ke ci da kansa amma aikin Allah sai an ci da shi ka jira da mutane wa'azi wa mutum ba zai ga ba shi kudi ba wa'azi ka ji ka ce Allah ya ce manzon Allah kai ba ma sa'a bace kai Allah ya gaba da da Allah ya gada masa ayyukan ta shafa kana ta shaka da iskanci nawa ka baiwa Allah ya baka karatun eh nawa ka dubara kace da wayanka mutum nawa kai iske makaranta kun ka huce su suna da yawa Allah ya ya ga daman ya baka kuma ka ji haushin ka je ka banya wasu da ka malamai a ji tsoron Allah ya dinga fita daji ana karantar da al'umma amma kuma a nan su ba masu kudin dole sai su yi nasu a wafarar da a samar da hanyar sadarwa abinda zai kai mutane zuwa dajin eh wallahi za ku ga mamaki idan kuna shiga ƙauyuka mutane ba san addini ba wallahi al'adun ba a san addini ba tai ne ake yi ba kawai wasu wurare in ka zo ka iske tun daga limakin gaba ɗaya har ma mun bawo mai sallah ba wanda sallah shi dai yanzu malamai sun dawo kawai sai rage wa juna cikin TikTok social media kawai ka faɗa na faɗa ka zagan na zage ka shikenan kawai su jahilai suna can suna basu babu da ake ba Allah ya rufa mana asiri kuma wannan abin da ya kashi ba wannan jama'a wallahi azin duka masu wannan radar da ko ina mai rantsewa da Allah a iyaka wa fa'inta bi saraha abin da na fa'inta shi ba wani abu ne yake ja wannan kawai son duniya ne da son shuhura son a saka kawai ya son kawai a san kai a san kai kawai aikin banza ne in san ka Allah bai san ka ba ka nemi sanayyar Allah shi ne mafi alkhairi a rayuwarka Allah ya san ka shine yafi in Allah ya san ka kowa ma kada ya san ka magana ta tsare ka samu sanayya ta Allah shi ke da rubuta shi ke da aljanna da wuta ba wanda ke da aljanna da wuta ba wanda zai kafa aljanna ko wuta Allah shi ke da aljanna shi ke da wutar sa Allah ya gafarta muna الحديث الأربعمائة حديثنا الذي هدو أنا أبي هريرة رضي الله عنه دقابا هريرة الله يكارى ما سيرداه قال كتوى إن تدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله من ذلك كتوى الله سبحانه وتعالى ياي الواشي ياي الكولي يا تاندر ودك وند يبتا لمن خرج في سبيله الله يا تاندر ودك وند يبتا في سبيله أهنيرسا la ya khurjuhu illa jihadun fi sabili ba abinda zai fitar da shi daga gidansa sai dai jihadi daga kalmar Allah subhanahu wataala a hanyar Allah wa imanin bi kuma yana da imani da Allah subhanahu wataala wa tasdiqun li rasuli kuma yana da gaskata manzona fa huwa alayya dabin shi akwai alkawali akaida akwai yarjejeniya Allah ya ce wa na masa alkawali an udkhilahu aljanna fa shigar da shi aljanna duk wanda ya fita daga gidansa to Allah ya yi masa alkawari da alwashin a cewa in fa ya ce da shar'i ya fita ne a hanyar Allah yana ne imani da Allah yana ne gaskata manzon Allah subhanahu wata'ala to Allah ya yi masa alkawarin aljanna sai ce au arji'ahu ila maskanihi ko kuma in mayar da shi a gidansa allazi kharaja bin wanda ya fita daga cikin sa na'ilan ma nala yana mai samun abin da ya samu bin ajarin na lada au ganimatin ko kuma ganima duk wanda ya fita a gidansa nan dai jihadi a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kokarin mutane su fahimci addini ko kuma a yaƙi kafirai ko a ilmantar da su yanzu fa ka duba irin yadda kirista suke shiga garuruwan musulmi suke jayo musulmi suna kiristantuwa amma mu musulman ba ma shiga gun kiristan mu jayo su ko kun baita musulmai ba sa shiga cikin kirista da su jaye su amma ba su kirista suna shiga cikin musulmin su jayo su su kirista da mun fito kiristocin to me yasa haka me ya ka wannan me ya ka wannan kaga ya kamata a ce mun falka akan kuma alhamdulillah wasu daga ciki suna suna zama da tare da mutanen kirki suna fahimtar musulunci wasu ta hanyar mu'amala da makamantansu ya kamata a ce akwai tsari duk wanda ya musulunta wanda ba musulmi ba alal aqall ai abu guda hudu alal aqall ai masa abu guda hudu abu na farin ai tsarin ga makaranta ta musamman da aka dauki malamai na musamman don ilmantar da sabon musulunta a karantar da su addini a ce tsawon wata uku farmasiyon ce iran turamuwa wata uku a yayin su gwargwado abin da ya kamata mutum ya sanya a musulunci ya an san shi ɗai kenan ko muna yi don Allah ba a yi abu na biyu shi ne alal akal galiban duk wanda ya musulun cikin kirista yana fama da ƙalubale na na rayuwa za ka gansa ko inda yake aiki a koresa da makamantan wannan to sai a ce akwai tsarin kuma abinda ya iya na aikin to mu musulmi doke shi aiki da zai dinga wajen gaba shi albashin da zai kula da kansa kun ga zai koya ma ɗayan mu aikin da ya iya saboda galiban su kuma iya aikin sana'ar hannu haka ne to sai su koyar da yaran mu sana'ar hannun saboda kuma sanya musu albashi za su dogara da shi na rayuwa kaga an yi taimakakeniya abu na uku shi ne kuma sai mu bi hanyoyi ta hanyar su ta zayo jayo waɗanda su ba musulman ba ne. Ina ba ta mun fahimta. Abu na ƙarshe da ya kamata a ce musulmi sun yi shi ne kyakkyawan mu'amala wasu, da zama to ana kyautar mu'amala da waɗannan mutanen. To za ka duk wanda ya fita a wajen yaƙi, to Allah ya masa alkawalin gidan aljanna. ko kuma Allah ya dawo da shi gidansa mana in ya mutu a can kenan ya mutu dina dan aljanna ko fata da in mutum ya mutu wajen yaki to ya mutu dan ina dan aljanna ko kuma a'a Allah ya dawo da shi a gidansa ya samu lada mai dimbin yawa sannan kuma ga wani abu na ganima ya zo da shi riba bi da bi kenan ko a الحديث الحادي بعد الحديث الحادي بعد 400 حديث na 401 ولمسلم امام suke cewa masalul mujahidin fi sabilillahi misalin masu tsayuwa akan tafarkin Allah subhanahu wa suna kokari dan neman yardar Allah wallahu a'lam biman yujahidu fi sabilihi Allah shine mafi sanin wanda yake jihari dan shi shi yasa Allah ce i'malu fa sayarallahu 'amalakum ku yi aiki Allah zai ga aikin ku eh wallahi alazim akwai mutanen da kana ganin su ba kowa ba lalace da Allah sai an teke maka ga sun wuce ka shiga aljanna eh akwai mutanen da kana ganin su ba wasu ba ba gashi ba annabi da yake karatu a musace da yake ce wa sahabbai dan aljanna zai shigo hankalin sahabbai ya tashi na ganin waye ya kamata shigo ko Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko manyan manyan sahabban dai sai aga wani ba kawai ya shigo da takalminsa a hamata ba ba wanda ya san shi ba ma wanda ya san shi a madina san yake gehen gari kuma dan aljanna ne ba kaga manyan kuma suna nan ba wanda ya san su ai su su aka sani shi ba a san shi ba shi yasa kawai kai dai ka ga mutum inna akramakum inda Allahi atqakum Allah ya kara mutum tsoron sa to da haka wanda misali wanda yake fita a wajen yaki taimako a hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah shi ne wanda ya masu yin taimako suke yin jihadi don shi sai ce kamar ta disa'imin ƙa'im, kamar misali wanda halawa guda biyu ne, wanda yake azumin dabila da kuma wanda yake tashi cikin dare, wanda ya haɗa abu guda biyu. Ga azumin nafila, kusan azumin nafila ba mai yin azumin nafila sai mai imani. In ka ga mutum yana nafila, azumin nafila, fashhad lahu bil imani na rance da Allah munafiki ba zai iya ba na ramadana ma ya karasa kafin a kai hannu su a kai to bulantana na nafilar in kaga mutum na kiyaman ne shi ma fashhad lahu bil imani wayannan abu guda biyu ba mai dawwama a kasu sai mai imani Allah ka arzuta mu da imanin nan Allah ka arzuta mu da imanin nan kuma ƴan uwa ga wata occasion ta zo kun ga lokacin sanyi wuni takaitacce ne ko dare tsawo gare shi mutum gajiya yake da kwanan bayan su haka ne kaga azumi kuma babu wata wahala za ka yi azumin ka baka wahala ba to mu yi profite da wanga lokacin mu yi aikin alkhairi ya ka dinga tashi cikin dare ko da raka'a biyu ka samu izibi biyu kana karanta izibi hudu ya duka izibi minti nawa ne sha biyar ka karanta izibi minti talatin awa guda ka tsayo awa guda in ka samu wata guda kana tsayuwar wata guda na rantsa da Allah kai masu kudin garin Allah da wajen Allah kai kai su taru da za a basanya da kudin da suka samu to kai su jari hukumata a tara duk masu kudin garin nan a tara kudin su guri guda kai kai tsayuwar kiyamul ta wata guda awa guda in dai dan Allah kai in za a dora a ma'auni da rantsa da Allah in za a yi dangar su koma kudi wallahi kai su arziki kai kade ka ta ka buke su kun gane magana Allah ya taimake mu sai ce wa tawakkal Allah wa tawakkal Allah al-mujahidin fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahu al-janna Allah ya doki alwashi ya doki alkawarin yauni Allah ya doki yauni wa al-mujahidin masu tahiya jihadi a tafarkin Allah in tawaffahu in Allah ya amshi rayuwarsa a wajen jihadi an yi rikhilahu aljanna Allah ya sanya shi aljanna Allah ya yi doki yaunin wannan abun auyar ji'ahu saliman ko Allah ya dawo da shi gidansa lafiya lau ma ajarin tare da lada au ganimatu ko kuma tare da ganima ga lada ga ganima ana abdullah bin ana abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda kala yace ma min maklumin ba wani wanda za a ci ma rauni shine maklum al-majruh wanda za a juma rauni ba wani mutum da za a jima rauni yuklamu fi sabilillahi da za a ji masa a tafarkin Allah subhanahu wata'ala illa jaa yawmal qiyamati fati sai ya zo a ranar tashin alkiyama wa kalmuhu yadma jimus tana zo da jini duk wanda aka jima a wajen aikin Allah a wajen yaki to in aka je kiyama zai tashi da wannan jimuwar a inda aka ji masa jimuwar kuma tana zubar da jini allaunu lawmud dami launin jinin irin launin jinin kawai warrihu rihul miski amma kanshin da jini ke kanshin almiski yake yi ai wannan daraja ce ka tashi gaban Allah da jini na an ce maka wani saboda Allah subhanahu wataala kaga duk wanda ta hisa ta gidan mutane aka ji mai to to shi ta ta ta sora gare shi shi dai wanda ta yi jihadi ake zance a nan kaga wannan falala ce da masu tahiya jihadi kuma abin alfahari ne da ka zo kiyama kaga mutum da jimuwa to wannan mutum an ji masa ne a wajen aikin Allah subhanahu wata'ala an abi ayyib bin al-ansari radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت a wasu idin lukutu abu ayyubu ansari ke cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ghadwatun fi sabilillah mutun yayi sabbako a cikin tafarkin Allah wajen zuwa yaki kuma zuwa daga kalmar Allah ko wajen karatu da makamantan wannan aw rauhatun ko kuma yammaci mutun ya yammata kasan akwai malaman da ba akwai malaman da za su tashi su je wani kauye da mai cika ga malami ya sa littafi a wani kauye wallahi ni nan garin na san wasu malamai suke tafiya ƙauyuka suna karanta da al'umma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya tsare mutunci su da imanin su kuma Allah ya tsare zuriyar su kuma Allah ya karfafe su da mu gaba daya Allah ya sanya alkhairi a rayuwarsu mutum ya tashi ya sa littafi a ƙauye ba a baka ko dala ka buga mashin kinka ka je can kowa ya zo da littafi su ka biya mutane karatu kun ka taso ka dawo gidanka wannan ba karamin alkhairi bane na rance da Allah ba karamin alkhairi bane ni na san wani mutum guda a nan garin kuma aikin alkhairi ne dole a dole a fada eh dole a fada a lokacin da sauran mu mun tsaya kawai sai wanka da sadu da cikin ne da maturka yanzu ba kuma da dishin da yayi yayi hoto ba dishin da yayi yayi hoto sai an zauna a yi nasiha ta minti biyar wa za ka yi wa mutane ta ba sai sallah ba in dai da gaske ne duk bai kai karantar mana maganar kinin fa eh shi kenan kawai eh kawai ka je kawai ka karantar to tafiya akwai lada wallahi akwai lada akwai malamin da ba zai bar gari sai ta wani gari kawai sa littafi ayi muhadara a sauki ayi daurar littafi a sauki ba karamin alkhairi bane tabi ba abun da na fahimta ba kai Allah ma shi baka damar ka tafiya wajen waje sai Allah ya rada kai fa eh ku fahimta kama samu damar tafiya kai je kai wa'azi ba sai Allah ya rada kai Allah kai rada shi yasa zargin kawo da ke mun barta yawa shi kauye an barta hiya kauye ruwan sanyi sun bata mutane kawai dole sai mota da sanyi da wace ta duka wannan sarfi wannan abin da san duniya ne gare mu kawai Allah shi yafi muna to sammako a cikin tafarkin Allah ko kuma yammaci a tafarkin Allah abinda zaka samu a wajen Allah khairu min dunya wa ma fiha yahi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi khair khairun mimma tala'at alayhi shamsu wa gharabat yafi abinda rana ta fito kuma ta fadi akan sama na yafi duniyar kenan وعن انس بن مالك رضي الله عنه daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda kale yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah na cewa ghadwatun fi sabilillah sammako a tafarkin Allah aw rauhatun ko kuma yammaci khairu min ad-dunya wa ma fiha yahi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi gaba daya hadis al-hadis al-khamis ba'da 400 hadis na 400 da biyar an abi ana abi qatadat al-ansari daga aba qatadat al-ansari Allah ya kara masa yarda kale yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila hudayn zuwa yakin hudayn wa zakara wa zakara qissata sai ba da labari fa kala sai yace قال رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله yake cewa man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatan falahu sadbuhu duk wanda ya kashe eh duk wanda ya kashe abokin gabzawar sa a yaki kuma yana da hujja kwakwara akan cewa shi ya kashe sa to falahu salbuhu shina da silikensa tufafin da shi wannan kafirin yake sanyawa to za a bashi shi a matsayin ganima wasilaha da kuma dabbar da da takobinsa makaminsa da kuma dabbar da yayi kashi ya yaki aka yi kashi akanta kun fahimta wanda ana shajja'a ana shajja'a sahabbai wasu saboda wasu ba akwai wanda zai zo tahiya yaki kudin takobi ma bai da takobi ma sai an sai maiwa takobi sai an sai masa kuma yanzu ni abin da nake tsoro kai Allah ya rufa mana asiri wallahi manzon Allah yayi gaskiya da yace Allah zai yi juma zai shari'a da malamai kuma su kuma suna cikin mutum uku da za a fara sanyawa cikin wuta sai kai sai malami ya toshe milika kuɗi masu ɗimbin yawa ya tara abin da ake cewa tarawa kuma bai karantarwa kuma bai mataimaka masu karantarwa sai ka wa in ba za ka yi ba ɗibi kuɗin ka bai wani shi ya ce ya karantar yanzu fa duk wanda ka tura a ƙauye ka ba shi jika ɗari ta ce suka kidan da wata uku a samu ko da hizbi uku lahiyayye ɗaliba yi jihadi ba ka ce kawai farillan a iya sallah a aikace kawai da wankan jana ba kawai shi kenan bukatar ka dawo shi kenan Allah ya rufa mana asiri قال هذا ثلاثة ما أيكن الله يبدي ولن سوءك الحديث الثالث بعد أربعمائة حديث ندري هدو دشدا عن سلمة بن الأكوه دقى سلمة الأكوه رضي الله عنه الله يقارى مسلم قال يتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وصل جماعة دقى تكون مشركين سنزو من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في سفره هنا تكنت فيسا فجلس عند أصحابه sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya zauna a gun sahabbansa ya tahaddathu yana hira kaga wannan na cewa amma Allah da zama da sahabbai arabi ana hira thumma tafala fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam itlabuhu waqtuluhu fa qatalatuhu falafadani salbahu thumma tafala sai manzon Allah ya yi aka ce annaflu anan shi ne kari akan ganima an zo an yi rabo to sai a ƙara ma wasu to sai manzon Allah ya yi ƙari sai manzon Allah ya ce wa utlubuhu waqtuluhu ku nemo sa ku kashe sa fa qataltuhu sai na kashe sa fa nafala ni salbahu sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wancan tawaga suka zo manzon Allah annabi ne ya ce aje a kawo su a kashe sai na je na kashe ke shi wani dan ainul ainul mushriki dan sa ido tawaga ce shi kare tawaga ce ai jasus kuma tawaga ne ko yanzu wanda za a tuwo ɗan leken asiri ai matsayin al'umma yake to shi ɗan sa ido ne na mushrikai annabi na so yana gidan sahabbai sai ya zo yana yana so ya samu ran sanyama shi yasa akwai abin da jama'a sai ku yi haƙuri a kai musamman irin wannan lokacin da muke ciki daga ciki ana fama da tsadar rayuwa musamman isansa abin nan man fetur ko a wannan ƙasar daga cikin abin da iko suka ba da dalilai cewa dalilin hana sayar da mai a hanya duk da cewa ya kamata a yi tunanin ya yi kamata a wafarar da shi wa bayan Allah nagartattu shi ne ana ɗaukar man ana kai wa'in ta'adda kuma labari ya zo ta hanya ingantacciya akwai wanda inda vincent kilitar shekara ɗari ake sida shi vincent kilitar mitar ishirin da biyar abinda duka duka in ya tsara jika sha takwas ne ke ko? Vincent Glitter jika ɗari duk Vincent Glitter guda. Tsakaninka da Allah wa za a kaiwa. In ta'adda, wa za a kawo harin kuma? Musulmai. To wa'innan mutanen irinsu a shari'a kashe su ake kawai. Suna cikin ainihin mashirki. E kashewa ake, sai manzon Allah ya ce masu habbansa, utuluhu wancan dan sa'irin aje a nemo sa faktuluhu kuma aka ce sa salmata bin akwa ce sai na zabura faqataltuhu sai na je na kama sa na kashe sa fa nafala ni salbahu sai man dan Allah ya bani kayan sa rigar da yake akai yake saye da ita ta yaki da abin da ya mallaka wa fi riwayatin sai a wata riwaya fa qala sai ba yake Allah ke tuwa man qatala ar-rajula waye kashe wancan mutumin fa qalu sai suka ce ibnul akwai ibnul akwai dan akwa ne faƙala sai ce lahu salbuhu ajma duk abinda wancan mushrikin yake da shi na riga ta yaki da takobi da abun kariya a miƙa masa nashi ne kaga wannan ana ana abin da kimi ana shajja sahabbai ko الحديث الثامن بعد 400 حديث na 408 انا عبد الله بن عمر رضي الله عنه daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda kala yace an annabi sallallahu kala daga ma'aikin Allah yana cewa idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina idan Allah ya tara mutanen farko da mutanen karshe yurfa'u li kulli ghadiril liwa'i duk mayaudari za a daga masa tuta duk mayaudari za a daga masa tuta fayuqalu sai a ce da si hadhihi ghadratu fulanin wannan yaudar da kai ma wani ce ibn fulan dan wani duk wanda ya yaudara a duniya in aka je kiyama to za a daga mashi tuta tutoci kenan ko ce wannan yaudarar wani ce da kai kaga abun kunya ne ka je gaban Allah da tuta ta yaudara musamman kuma yaudara akan wanda ya amintu da kai akan jininsa wanda ya da kai kuma sai ka ka bari a kashe sa hada baki da kai misalin kana rundunar shugaban yaki shugaban runduna ta yaki sai a hada baki da kai a kawo farmaki aka shekadan di a baka wani abu kusa ana zanyin haka nan ba eh ana zanyin haka sai ga mutum yana fagen daji fagen daga soji misali yana cikin daji wata ɗaya wata uku wata shida amma in abokanan gaba suka kawo musu farmaki a inda suke akan kinsu to kuma sai sun kira babban birni an ba su izinin su yarsu masu alba kaga wannan sakarci ne billahi allazi la ilaha illa hu inni atikina rajul Allah bajirin kuwa imma an uqtar wa imma an imma an aqtul wa imma an uqtal ko in kashi ko aka shiri ko shikina ina kai kana can kana can kana kana sardan kan ina cikin daji kuma sai ina kira ka bani wani izini ba wani izini shi wanda annabi ya fade shi shugaban in yace kawai ta fita hira ake kawo shi kenan to da duk wanda aka aminta da shi kuma ya sanadiyyar zubanta jinin musulmi to ya yi yaudara a matsayinka na shugaba wannan musiba ce Allah ya kare mu je ƙarshen babin sai mu kwana akai ko alhadithul attasi ba da argomi a cin hadisi na 900 na 409 ala abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda أن امرأة وجدت في بعد مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة وتماتا أزامن من ذن الله صلى أو سيابك مأيك الله يجي أن ترد إتا أكشي أنا تفيني أن كش أبايا القارية أنا بنتكي sai aka gano ga wata mata kafira da musulmi suka kashi ta fa an karan nabi sallallahu alaihi wasallam qatalan nisa'i sai ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah ya kyamaci haka ya kyamaci katalan nisa'i aka ce ya ɗan yara ɗan mata wasu biya da kuma yara annabin Allah ya yi inkari ya kyamaci kashe mata ba a kashe mata a wajen yaƙi kuma ba a kashe ƙananan yara a wajen a wajen yaƙi ina ba ta fahimta sannan kuma ba su kare ba hadda hadda ar-ruhban malamai masu ibada ba a kashe su ba a kashe su aka ji cikin abun nan الحديث العاشر بعد 400 حديث لا دليل دغوما ان انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك الله يكرمه مسيردا ان عبد الرحمن بن عوف للي عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام da zubairu ɗan awwabu shakayar alƙamla sun kai ƙarar keya kusa keya kwarkwata an wasu da ku a yanzu an rage wannan musibar eh damu mai kikata to zubairu bin awwam da abdurrahman bin awwam sun kai ƙara suna fama da keya a wajen manzala sallam fi ghazatin fi ghazatin lahuma a cikin wani yaƙi suka je farakhasa lahum fi qamisil hariri sai ma'aikin Allah ya ba su dama ya rungwanta musu game da sanya rigar alhariri fara'aituhu fara'aituhu alaihi ba sai na gansu sai da kiyar akan tufafi ma'ana tana mutuwa kamar yana yana tana tana tana maganin wannan abun alhariri yana kashe ta kun fahimta ai mun karanta baya cewa haramun ne namiji sanya tufafi hariri riga al hariri to su kuma suna fama da wannan matsalar to sai manzon Allah sallallahu ya ya ba su dama damar sha'ani na addini musulunci al-mashaqqatu tajlibu at-taysir in wuya tayi wuya tana jayo sauki to sai ya ce fara'aituhu alaihi ma sai na gansu suna saye da waɗannan kayan kaga an rakhasa musu babu laifi abinda yake haramun da ruwa tana iya sanya mutun yayi shi cin maske haramun ne amma in yiwa ta kai mutum yiwa babu abin da za a ci zai iya cin maske babu laifi الحديث الحادي الحديث الحادي عشر بعد الأربعمائة حديث ندري هدو دا دشاليا عن عمر بن الخطاب دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إخارة مسير دا قال كتوا كانت أموال بني النذير مما أفاء الله على رسوله يتدوكير banun nadir banun nadir su ne mutanen da manzon Allah ya iske a garin Madina cikin Yahudawa da banun nadir da banu Quraizata da banu Qainuqa to banun nadir sun walwale alƙawarin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sun yi sun yi irjita da manzon Allah ai akan su ne Allah ya da suratul suratul hashar ta sauka ne akan su to ya ga ce amma a fa'a alwafa wannan ana ne abinda duke da aka samu ba a yaki ba sai Allah shi koro dukiya ba a yaki ba kamar kai da sai Allah shi kashe abokin gabarka sai kuma ka haye matsayinsa kun gani to dukiyar kafirai da ba a yaki ba in ba a yaki ba kuma suka suka gudu suka bar dukiyar to ta zama to dukiyar fai ita ke cewa fai to shi ne ke cewa dukiyar baron nadir mimma afa Allahu ala rasulihi na da cikin abin da Allah ya koro manzansa mimma lam yuji fil muslimin cikin abin da musulmi ba su yi gaggawa ba su ba su yi tsere ba zuwa gare sa alaihi al-bakhil wala rikab wanda ke saman doki da ma wanda ke saman wanda ke tafiya a ƙasa saboda su bazin da duk suna suna cikin garin Madina ne wata kusa da cikin Madina ne duka yin Madina ce to dan aka abun nan sai kuma aka kore su وقذف في قلوب وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين التي فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ألم نقومه المهم gudu suka yi sai suka bar garin suka rurrushe gidajen suka bar dukiyar to sai mutum suka zo suka tattara wannan dukiyar tana cikin fai'i to Umar yake cewa wannan dukiyar tana cikin abin da ba a yi gaggawa ba ba a tafi wajen neman ta ba Allah ya kawo ta wa kana dalil rasul sallallahu khassa to kuma dukiyar manzo Allah ce shi kadai ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidhil qurba sai wannan manzo Allah ya ga dama dan ba amma ba gani ba gani ba wace wala a ci araba ta mun fahimta eh ba gani ma bace a tahta annabi ce khalisan shi kade fa kana rasulullah ya azilu nafqata ahlihi sana manzan Allah yana bilan yana tsara yana kebance abincin gidansa na iyalinsa tsawon shekara guda kaga wannan Allah ka da kai tsari na rayuwa kai ka zauna kullu sai kawo mace kudi dan da babu ba a ka tsara kawai in an tashi sai ga abin da za a ci har da ke da kokudi kuma kamar ta hisabi shikenan amma an ga ta kullu sai ka ba ta Ka san akwai wani karatu da matan mu nan ta wasu karuka shine wai kudin karin sahiya wannan ba wajibi bane wani ihsani da mata suke maza suke wa mata amma na rance da Allah ba dole bane abin da yake dole ka bata abinci ta ci sai kai sai ga ba ka gashin ka ba ga kuskus ga bata idan hawa sai dai ka bata kudin tsabar azuba da shi Allah ya rufa wani asiri da haka annabi yana tara abinci shekara guda yana kibinta abinci shekara guda sun mai ja'alu ma baqiya fil qura'i abin da ya saura na dukiyar kuma sai a sai dawaki da su al qura wasu nau'i da dawaki wasilahi da kuma makamin ne uddatan fi sabilillahi azza wa jalla dan tanado abin da dan tanado a da aikin Allah subhanahu wa ta'ala kaga manzon Allah yana ita dukiyarsa shi ma tun alfayina shi ne kuma sai ya fida cikin tsaye tsaya kaga nin babu aula malami ka samu kudi kai ma kai aikin Allah eh kai malami ya kamata su dinga ka san wasu ba su sadaka cikin malamai ba sai sai su kullun a ba su wannan kuskure ne eh kai malami ka dinga hiddawa kana bayarwa shine alkhai shine zaman ka lafiya gaban Allah subhanahu wataala to kuma yana ganin lokacin ya riga yayi Allah ya kamata mu kwana in Allah ya yarda sati mai dawa za mu leke umdatul ahkam darasi da 64 da yarda ta Allah subhanahu wataala muna fatan abin da muka karanta Allah ya ba mu lada subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullah